أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وله الجوار المنشآت بالبحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطلوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أقتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يبقه قولي باين هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله mun sake dawowa ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanarwa a wannan zawiya ta tsamiya mai kaji na sarawa godal wanda kuma a yau shine karatu na ƙarshe na rufewa a wannan shekara ta 2024 miladiya wanda shine karatunmu na ƙarshe a wannan shekara insha Allahu muna fatan Allah ya mana jagora kuma in ba amince ba mana a cikin wannan sura mai suratul rahman wanda za mu tashi a inda Allah madaukakin sarki yake faɗa cewa yana bayani akan ni'imomin da ya muna cikin wannan sura da yake cewa walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam yace walahul jawaril munsha'atu ubangiji madaukakin sarki shine wanda yake yayi jiragen ruwa wato shine walahul jawar ka san ya ga mana aya mu da ta gabata cewa watan marjal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhul la yabghiyani cewa akwai koguna guda biyu waɗanda Allah madaukakin sarki ya hada amma kuma gashi ba su cuɗanya da juna to shine sai ya ce wala hul jawaril munsha'atu har yanzu cikin waɗannan ruwan nan kuma akwai watan jirage na ruwa almunsha'atu waɗanda suke watan almunsha'atu bashiya almunsha'atu wanda yake wato almunsha'atu waɗanda suke waɗanda aka kago ma'ana waɗanda yake ake kiro shine almunsha'atu din wanda ana kanta almunsha'atu kuma ana kantawa almunshiatu dan ka ce almunshiatu wato shine jiragen ruwan da suke abun kirkirawa waɗanda almuhdathatu wanda mutane sun ka kaga sun kai da kansu dan ce kuma almunshiatu an kama shinin wasali kasa wai ma'ana su jiragen ruwan wanda suke su kuma suna fitar da iska suna fitar da watan irin iska in suna gudu a cikin ruwa din hakan nan shine almunshiatu kenan fil bahri a cikin kogi wanda ga sunan su jiragen ruwan manya manya kal a'lami kamar duwatsuna wato kamar manya-manyan duwatsuna shine kaljibali kamar duwatsuna izaman wajen girma wartifa'an da kuma daukaka zuwa sama wato ma'ana shine yana ishara zuwa ga irin yanda zaka ga manya-manyan jiragen ruwa musamman waɗanda ake a zamanance a yanzu masu injinuna din nan ne wanda zaka gane su suna da girma sosai da gaske ta yanda jirgi ɗaya sai a yi watanni ana mashi lodi wani ma ana yi wata shida ana mai lodi kuma kuma ruwa zai shiga ya ratsu cikin watan nan guda shida za a yi ana lodin nan kaga kayan ba kanana bane ba nauyin su ba karami bane ba to shine Allah madauki zai yake cewa to duk wannan iko ne nashi wanda ya sanya hakan yake gudana kuma waɗannan ruwan ma jirgin yake iya gudana da su gudin to shine watan fil bahr kal alam kenan kaman duwatsuna yace shin waye fa bi ayi ala'i rabbikuma da wacce ce daga cikin ayoyin ubangijin ku to kazzibani kuke karyatawa ma'ana wadanga abubuwan da Allah yake yin bayani din nan dalla dalla nan imin da yi wacce ce wanda ba gaskiya ba wanda ku kuke karyatawa tsakanin ku mutanen da aljanu din nan sannan sai Allah madauke suke ce kullu man alaiha dukkan wanda yake samanta ita mi aka ce ai al-ardi ita kasa din min al-hayawani na dabbobi wasu kuma sun ce a hadda sama ake nufi da saman da kasan dukkan su ake nufi wai duk wanda a saman gare ta fanin mai karewa ne wato shine halikin wanda yake zai halaka ne ma'ana zai mutu ne ya kare wa abbara bi man ya fassara shi da man yace man alai hadin nan tagliban lil uqala'i saboda rinjayewa ga masu hankali saboda ka'idar larabci in za ka yi magana in kana so ka ambaci abu ne mai hankali ba za ka yi amfani da kalmar man ba sai dai ka ce ba za ka amfani da kalmar ma ba misali afwan in mai hankali ne sai dai ka sa man in mara hankali shi ake ce ma ma misali kamar ma haza misali abinda ba mai hankali ba shi ake ce ma kalmar ma haza irin ko wani biro nan ne ko wani abu ne mai kama da haka misali amma abinda yake mai hankali shi ake ce ma man shi kuma man haza wane ne wannan kamar kila wani yaro ne ka suka tambaya wane ne ai kaga mutum ne shi ya to zaka yi tambaya sai ka ce man has da kalmar man ake amfani to sai ce nan yayi amfani da man din yace kullu man alaiha fanin a to abin da yasa saboda rinjawa ga su masu hankali din sai aka rinjayar da suwa su ne mafi yawa to shi yasa sai aka fassara da man din ba a ce kullu ma alaiha ba sai an ka ce kullu man alaiha dukkan wanda yake watan saman wannan kasa din nan ko saman sama din nan ne fanin mai karewa ne shiya saboda haka ma'ana watan zai kare kowa zai mutu baki daya wai baka waje rabbika amma zatin ubangijin ka shi dai zai saura shine zatuhu zatin Allah madaukin sarki zul jalali ma'abuci girma da buwaya al azamati girma wal ikrami da kuma karamci lil mu'minina ga mu'minai bi an umihi alaihim saboda ni'imomin shi da yayi gare su din to anan kaga ubangiji madaukin sarki yace kullu man alaiha fanin dukkan wanda yake a bisa ga bayan kasan nan ne zai kare aka ce har ma da wanda asama tunda wata ayar kaga ta ce kullu shay'in halikun illa wajhahu komai gaba ɗaya zai kare baki ɗaya in banda zatin Allah madaukin sarki to aka ce yanzu in an ka ce kullu nan in an ka ce kullu man alaiha in an ce al'ardi kawai ƙasa ake nufi shi kadai ba da sama ba in ana nufin duk waɗanda bayan ƙasa aka nufi to komi da komi aka nufi kenan babu wani wani abu wanda za a rage ba in kuma an ce kullu man alaiha fan ina ana nufin dukkanin halitta da na sama da na ƙasa gaba ɗaya aka nufi shi kuma to aka ce amma to na akwai wasu abubuwan da su ga da su su kuma za su kare ba akwai aljanna tana ciki ba za ta kare ba akwai wuta tana ciki ba za ta kare ba akwai waɗannan matan na aljanna da an ka tanada su ma suna nan ba da su za a mutuwa da za a yi ba su ma din ba sannan haka nan akwai waɗannan ƴan yaran nan wai dufa alaihim wuldanu mukhalladun inna su ma su ma ba da su za a mutuwa din ba to saboda haka da irin su al'arshi su al'arwah rayuka haka nan to su duk ba da su ba iyaka dai mutane za su mutu din misali amma sai aka ce to in ana rufe hadda na sama to su wannan gaba da su ba amma sauran mala'iku ne menene duk kowa zai mutu hadda shi mala'ikan na mutuwan gaba ɗaya din su kowa sai ya mutu din to shine aka ce wato wannan abin zai dauka kina shine kullu man alaiha fanin waya baka wajhu rabbika zatin ubangijinka shine zai yi saura subhanahu wataala zul jalali wal ikram ma'ana Allah ne shi kadai zai yi saura wanda shine baya mutuwa dan shi la ya mutu ne shi ya ubangiji barake zaki baya mutuwa har abada saboda haka shi shine mai rayarwa shi yasa kaje yake fada cewa duk lokacin da za a yi wannan din ma Allah madaukin sarki zai rika yin kirari yana faɗin limanil mulkul yawm bayan duk kowa ya mutu yana cewa ina wani mai mulki yake to kowa ya mutu ba mai motsa saboda haka ba kowa mai rai saboda haka sai ya ce lillahi alwahidul qahar Allah wanda yake makadaici din shi kadai to shine wanda yake mai mulki kawai subhanahu wataala to sannan yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani wa fa bi ayyi ala'i rabbikuma da wacce ce daga cikin ni'imomin ubangijin ku to kadzibani kuke karyatawa anan gashi an ambaci maganar mutuwa nan karewa tunda kaga an ce kullu man alaiha fanin duk wanda yake anan zai kare gaba ɗaya kowa zai mutu to kuma sai an kace kuma fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibani kuma gashi maganar mutuwa ce akai kuma sai an kai magana wai kuma cewa ai kuma ga ni'ima kuma aka ce eh ita ma mutuwa ai ni'ima din shi saboda na farko dai inda ba in mutum bai mutu ba ba yadda za a yi ta shiga aljanna sai ya mutu ashe mutuwar ni'ima ce kenan tunda ba a shiga aljanna sai an yi ta sannan sannan ko mutuwar nan ita ma kanta bayan sai an yi mutu sannan za a shiga aljanna inda kuma kowa ba mutuwa din nan to da an samu matsala saboda duniyar cikar da za a yi kuma da abun ya wuce hankali don sai an kai inda inda ma za ka kwanta ba ga gare ka baka samu ne ko yanzu da aka mutu ya an hakwa shi ai kaga gashi yanda ake ta ganin kullun yawa aka ta ƙara yi ba adadi haka nan kowane lokaci mai jit to balle an ce ba mutuwa din to saboda haka shi yasa aka ce saboda haka ita ma mutuwan nan ni'ima ce tunda ita ma sai an yi ta ake shiga aljanna din to shine wai baka wajen bika zul jalal wal ikram mm yace yasaluhu man bis samawati yasaluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'n فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان
a ubangiji madaukin sarki yace bayan haka yace yas'aluhu man fis samawati dukkan wanda a cikin sammai gaba ɗaya yana roƙon Allah madaukin sarki wal ardi da ma duk abin da a cikin ƙasa gaba ɗaya komai yana roƙon Allah madaukin sarki yana roƙon Allah benu dukin da yin huruci kamar irin ɗayan mutum ɗin ne kaga yana roƙon Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza shine bin ɗin kenan au halin ko kuma da lisanul hali in ya zamo kenan irin dabbobi ne da sauransu waɗanda su ba magana suka yi ba to kaga su da lisanul hali suke roƙon Allah madaukin sarki tunda suna da bukata ga ga duk abin da Allah zai tsara musu misali yanzu dabbobi ai kaga suna da bukata ga abinci wanda Allah zai tsira musu a cikin ƙasa na ciyawa ne menene da ruwan da za su sha gaba daya kaga ai su ma suna roƙon Allah waɗannan abuwa amma da lisanul hali ba da harshe irin namu da adam ba kenan in dan adam ne shi zai roƙa da harshe na shi wangaran ya wanda ba mutum ba kuma shine shi kuma zai roƙa da lisanul hali suna roƙon Allah ma yahtajuna ilaihi abinda suka buƙatuwa zuwa gare shi min alquwwati ala alibadati na ƙarfi a cikin ibada ma'ana suna roƙon Allah ya ba mu ƙarfi a cikin bauta mashi wal rizqi sannan da kuma watan roƙo a cikin samun arziki wal maghfirati da kuma roƙo a cikin neman samun gafara wa gairi zalika da ma wani wannan din ma'ana duka dai suna roko din to nan aka ce yas'aluhu man fis samawati wal ardi abinda a cikin sammai da kasai suna roƙon Allah madaukin sarki to shine sai aka ce to anan wadan gafan da an kazana na cewa ƙarfi abinci da da gafara da sauransu sai an ce to anan su mala'iku tunda su ma suna cikin waɗanda suke roƙon Allah din to su abinda suka roƙo sai an ce gafara suka roƙo su kuma su ba su roƙo arziki su tunda ba su komi da shiya mala'ika ba ya cin abinci mala'ika bayan bacci ba su da bukatar komai wanda muke da bukata da shi saboda haka kaga to su ina ransu da roƙo abinci da roƙo arziki ba su da shi yasuwa don haka suna da roƙon gafara ne kawai ma'ana shi kuma mutane su ne suke roƙon da arzikin da kuma gafara duk gaba ɗaya din wasu kuma sun kace a'a har da mala'ikun su ma suna roƙon arzikin amma ba kansu suka roƙa ma ba mu suka roƙa mu kuma mu da ayin ƙasa din saboda mu da bukata da shi saboda haka sai ya zama kenan su ma har da mu din har da su mala'ikun su ma suna roƙon arzikin amma ba ga kansu ba gare mu suka roƙa ma din sannan kuma suna roƙon gafara har yanzu har gare mu duk suna roƙon gafara din bayan kansu din kuma to shine yas'aluhu man fis samawati ma'ana dai komai dai yana da bukata ga Allah madaukin sarki don haka duk shi ya zama wajibi ne mutum ya zama yana da addu'a yana roƙon Allah ga duk abin da bukatun shi a domin shi Allah madaukin sarki baya bukatar mutum ya ce baya baya roƙo dai ko kadan shi yasa kaje ka faiza faragata fansab wa ila rabbika faragab don haka idan mutum ya ibada ya kahu ya tsaya ta roƙon Allah madaukin sarki akan wata ibada akan dukkan bukatun shi na duniya sai da lahira baki daya sannan sai Allah madauki zai ya ce kulla yaumin a kowane yini shine wakacin kowane lokaci huwa shi Allah madaukin sarki fi sha'anin yana cikin wani lamari wanda yake bayyanawa ga halitta tai amrin yuzhiruhu shine al'amarin da yake bayyanarwa shine amrin al'amari wanda yuzhiru yake bayyanar da shiya ala wafqi ma qaddarahu bisa ga gurgurdun yanda Allah ya kaddara shi din fil azaltun can azal gaba daya min ihya'in na rayarwa wa imatatin da kashewa wa izazin da buwayen tawa ma'ana shine ya girmama kai baka matsayi mai girma wa izlalin da kuma kaskantawa shine kaskantar da wani daga cikin halitta wa igna'in da kuma watan wadatarwa wa idamin da kuma rasawa wato shine a ce yau wani babu shi ya rasu wa ijabati da'in da kuma karbar addu'a na wanda yayi addu'a din wa da isailin da ba mai roko kuma abin da ya roka din shi ma wa ghairi zalika da ma dai wani wannan ma'ana dai shi Allah madauki zaki a kowane lokaci wadanga ayyukan baki ɗaya yana yana tawa bayan shi suwa nan kullum min huwa fi sha'anin Allah madauki sarki a kowane lokaci yana cikin sha'ani shine aka ce wata rana akwai watan wani daga cikin malamai makaranta malami ne haka yana karantawa to sai ga sayyidina Khadir wannan din nan wanda suka yi zamani da Annabi Musa din nan wanda aka ce Annabi Musa ta gaishe wajen karatu din nan to sai wannan Khadir sai ya zo wurin wannan malami ya tambaye shi yace to wai yanzu wannan aya da Allah madaukin sarki yake cewa kullu yawmin huwa fi sha'anin a kowane yini Allah madaukin sarki yana cikin sha'ani akwai ma'ana akwai abun da Allah yake gudanarwa shin wai me ake nufi da wannan aya din to shi kuma sai ta tuna na ga bai san menene abun da amsa wannan tambaya ba to sai dai dai bai bada amsa ba bai gane amsa ba to shikenan sai daga baya bayan sun tashi ya ji ya kwanta yayi bacci to sai mafarki ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to sai yamma manzo Allah tambayar wannan abun yake cewa to wai tambaya ce yake da ita kullu yawmin huwa fi sha'anin din nan ne shin wai ita wannan aya me ake nufi da ita to shine sai manzo sallama ya ce mashi ai abin da ake nufi shine shu'unun yubdiha la shu'unun yabtadiha ma'ana wai al'amura waɗanda Allah yake bayyanawa ba waɗanda yake kaguwa a yanzu ba wai saboda shi Allah madauki zarki gare shi komai an yi an gaba gaba da kakaf ba wani abu wurin Allah wanda bai shi an gama ba shi a wuri ne an riga an yi duk wanda za a halitta an riga an halitta shi a wurin Allah sai dai in lokacin bayyana da shi din kurun yayi sai Allah ya bayyana da shi din amma komai an yi an gama gare shi babu wani abu wanda yake shi yasa kaje kishawa manun zilhu illa bi qadrin ma'lum iyaka dai ba za mu saukar da wannan abun bane kawai sai dai in lokacin yayi wanda yake sananne wanda za a bayyana da abun sannan a ganshi din don haka duk wani abu wanda za ka gani ya bayyana ga halitta ko wani abu wanda za ka ganin ka samu to dama tun tuni shi Allah ya riga ya yi shi kuma an aji baka kuma naka din ne misali amma dai sai dai in lokacin ne yayi kawai sannan za ka gani wannan abun ya faru in abun na jin daɗi ne ko na damuwa ne ko ma menene duk Allah ya riga ya tsara shi ya kaddara baka shi ya jiran yake sai lokacin yayi amma sannan sai ya bayyana gari ka kurin shikenan to kaga kullum min hofi sha'anin kenan aka ce wata rana shi yasa aka samu Imam Maliku radiyallahu anhu lokacin yana yaro an kace duka duka bai shekara bakwai da wani abu haka to sai an ka zo sai wani malami sai a saman mimbari ne sai yake tambaya yace wai tambaya kai wa kullu min huwa fi sha'anin dinnan ne yanzu wane ne wanda zai gaya mai wani sha'anin da Allah yake cikin shi to shine sai sai Imam Maliku sai an sa shi sai yace shin tambayar da kake shin kai tambaya ce kake yi ko ko dai a kai kaka so a tambaye ka sai ce a shi tambaya ce kai sai ce to ai haka nan da ba haka na aka tambaya ba ai tunda dai kai kana so kai tambaya kai sani to ai ko dole in ka zo wurin wanda an malamin da zaka yi tambayan nan dole ne abinda zaka yi zaka durkusa ne ka zanna kasa ya zaka hawa bi saman minbari duk sauran jama'a ga su kasa gaba ɗaya zanne ka kasa kai kuma kace kuma kai kai tambaya kuma again saboda haka sai dai in haka nan ne ka sauko daga saman minbarin nan naka ka zauna kasa ka lankwashi kahuwan ka cikin ladabi da komi sannan wanda zai baka amsa shi kuma ya hawo nan sama din shi kuma ya zanna sannan ya baka amsa din sai ce to shikenan tunda ai shi yana so ya ga wa zai bashi amsa din ne sai ya sauko daga saman minbarin shikenan sai imam malik tashi sai ya haisa minbarin shi kuma ya zanna ya ce to me a tambaya ka sadaka ga me a tambaya tai to shine sai ya ce tambayar da yake shine gashi amma ya lankwashe kawai ya mai da kai ne wanda ba kowa din ba shine kada tambaya da ma to shine sai ya ce a tambaya yake kullu yawmin huwa fi sha'anin yanzu wani sha'ani Allah yake ciki ne sai ce sha'anin da Allah madauki yake a cikin shi a yanzu shine gashi nan yanzu ya ɗaukaka ne yanzu kai kuma ya kaskanta ka kai kuma ni yanzu ga ne ya azali saman kujera zanne kai kuma kai kuma kasa ce yanzu sha'anin da Allah yake na yanzu kaga an sata su kenan ko to saboda haka je zaka ga Imam Malik saboda girmamawa ga sha'anin manzo Allah sallama kaga wai wata rana wani alƙali ma ne mutunan yanzu yake tambaya sai akar maka Allah ina tambaya wani hadisi ne ce at hadisi manzo Allah kuma da tsaye yace a mai bulala goma kwarai da gaske an ka ce aka maka lawa alƙali ne mutum ya ce to ai shi ya kowa dacewa da awala da jimuna ya za a yi tambayi hadisin manzo Allah kuma da tsaye bai zanna ba to shi yasa kaga al'amarin suna girmama abun kwarai da gaske shi yasa Imam Malik ko sallama an ka ce ana mashi ba in ya hito kamin ya hito din sai ya aiko a tambaya menene mutum ya tura shi ya shin hadisi ne yake so a sanar da shi ya ko ko tambaya ce kawai yake da ita in ya ce hadisi ne yake da shi ya to sai ya ce to shi kina jira shi sai ya yi wanka ya sa riga da rawani da turare da mi da mi sannan ya hito waje a kawo kujera aza saboda girmama hadisin manza da za a karanta wuri to dama yawanci duk irin abin da aka koda wurin tafsir da gana an zauna aza kujeri da menene dama girmama alqur'ani ne ake nufi misali dama shine kurin bana ba ba girmama mai yi bane a girmama shi qur'ani ake yi a wurin to haka ma hadisi in za a imam malik haka yake saboda girmama hadisin manza Allah sallama to haka yake yi to da haka shi yasa kaga irin waɗannan abubuwan to kaga wannan amsa dai bashi yace kullamin hu fi shanin to kaga amsa ta amsa da kyau to shine kullu min hu fi sha'anin ma'ana ba sabon al'amari ne Allah yake ba a bayyanar da shi da yake amma shi gari shi ya gaba komai shi Allah madauki zaki shi yasa kaga da ka san wangana shikenan sai ka huta duk abin da ya same ka na alheri ne ko wanda ba na alheri ba shikenan ka san da ma Allah ya riga ma shi tuntun da ma lokacin ne kawai yanzu yanzu yayi na bayyana sai gare ka din iyaka da sai ka dauka in najin daji ne da murna shi ma matsayin jarabawa yake gari ka shin zaka yi in wanda shi inda ya dace in kuma na damuwa ne na wata kaddara ko wasu hasarori mi irin wannan su ma duk jarabawa ce shin zaka yi hankuri ko ba zaka yi ba duk da su din ne kawai to shine ubangiji madauki zai kisa kullum min huwa fi sha'anin fa bi ayyi ala'i rabbikuma to waye wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku to kazzibani kuke karyatawa to sannan sai Allah ya ce sana furgu lakum ya ce sana furgu lakum za mu nufa gare ku shine sana qasidul hisabikum za mu yi nufi ga maku hisabi ayyuha saqalani ya ku nawaya guda biyu sune al-insu wal jinnu mutane da aljanu kenan ma'ana Allah yana nufi misali duk wanga zaman duniyar da aka yanzu to an ce ana ta kwa matala harkokin duniya a ce a yawanci a yawanci duk ana ta yi to amma fa to za mu nufi yanzu nan gaba kuma za mu yi muku hisabi wanda za a zo lahira wanda kowa mai hisabi to shine sana furgu lakum za mu nufa gare ku ayyuha saqalani ya ku nawayan nan guda biyu za mu nufe ku don a zo a yi muku hisabi na abin da kun ka aikata shin fa bi ayyi ala rabbikuma wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijin ku to kazzibani kuke karyatawa to sannan yace ya ma'ashar jinni ya ma'ashar al-jinni wal insi in استطعتم أن تنفذوا إن استطعتم أن تنفذوا من قصير السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان
Allah maɗaukin sarki ya ce ya ma'ashar jinni ya ku taron aljanu ma'ana jama'a aljanu wal insi da kuma taron jama'an mutane baki ɗaya inistada'atum idan kuna da iko kun samu iko an tanfuzu ku fita shine takharuju ku fita min aqdalis samawati daga cikin sasannin sama shine ma'ana daga cikin sama din nan kuna iya fita daga cikin ta wal ardi da kuma ƙasa to fanfuzu ku fita din ma'ana ku fita daga cikin su a gani aka ce amru ta'jizin wannan umarni ne wanda yake amma na gajiyarwa cewa ai ba za ku yadin ba wane ne wanda zai iya tahiyar da zai cewa ya tsere ya hita da cikin ƙasar Allah wane ne wanda zai iya cewa ya hita daga cikin saman Allah kaga babu shi to shine aka ce amru ta'jizin ne wannan ne ya umarni ne amma na gajiyarwa sai ya ce la tanfuzuna ba za ku iya watan fita din ba illa bi sultanin sai kuna da ƙarfi wato shine bi quwwatin sai kuna da ƙarfi wato shine quwwatan lakum ƙarfi gare ku ala quwwata wala quwwata lakum gashi ko ba ku da wannan ƙarfin wato shine wala quwwata lakum ala zalika ba ku da ƙarfi ko nayin wannan din to anan aka ce ubangiji madaukin sarki ya ce ya ma'ashar jinni wal insi in tasatum an tanfuzu mai kadar samata wal alifan fuzu sai aka ce anan umarni ne amma nanan duniya ne ake nufi din haka umarni anan duniya ne ake bada shiya aka ce kenan idan yana magana ne a nan duniya wato in yana magana ne nan duniya a to shine ana magana ne akan cewa watan kamar hadisin nan na kudusi da yake cewa man lam yarda bi qada'i wa yasbir ala bala'i falyakhruj min tahta sama'i wa yatahzar ban siwa'i wa duk wanda bai yarda da hukunci na da na mashi ba bai kuma yi hakuri bisa ga duk wasu jarabawa da musibu da da ni sabka gare shi ba to wannan mutum in dai habba zai yarda da hukuncin duk da na mashi akan shi din ba to ya hisa daga cikin sama ta ya tayya nemi wani ubangiji wanda ba ni ya ba shikenan ma'ana in dai har yana ganin ba zai yarda da duk wani abu da na kaddaro mishi ba ko na jin dadi ko na damuwa ba to ya hita daga cikin samata da kuma cikin kasata ba saboda me wai ba zai taba yiwa ba a ce mutum zai zanna shi kullun dadin rayuwa tun zai ce shikenan ba zai taba yiwa ba wannan ba to shine cewa din aka ci shi yake nufi kuma suka ce a ana nuhi dai a lahira ne za a yi wannan din cewa Allah madaukin sarki zai ba su umarni domin a lokacin da watan za a yi tashi alkiyama din sama ta daya za ta bude ne gaba ɗaya mala'ikun da a cikin wannan sama din gaba ɗayansu za su sauko idan sun ka sauko baki ɗayansu to za su zagaye halitta gaba ɗaya da mutane da aljanu gaba ɗaya in sun ka zagaye su sannan sama ta biyu ita ma nata za ta buɗe ita ma su ma mala'ikun nata su ma sai su sauko har yanzu su ma in sun ka sauko su kuma sai su zagaye ke bayan waɗannan mala'ikun na farkon su kuma na sama ta uku su ma za su sauko su ma in sun ka sauko su ma sai su su ma sai su zagayo sai su zagaye waɗannan su ma na biyu ɗin su ma again da haka dai har sama ta bakwai din gaba ɗayan su kaga kenan an yi katanga har guda bakwai kenan wanda an zagaye halitta da ita to bayan an yi wannan din duk an zagaye halitta gaba ɗaya sai Allah ya ce ma halitta gaba ɗaya to ya ma ashar jinni wal insi in istada'tum an tanfuzu min aqdari samawati wal fanfuzu in kuna iya hita to ku hita magani ina za ku wai ma'ana kaga ba wurin gudu katanga guda bakwai ta mala'iku ina wurin mahita wanda ko mala'ika guda ɗaya Allah ya ajiye ce duk gashi ne ya tsare mu shikenan an gama duk ya isa to ka gani to shine amma Allah ya ce don haka aka ce a san lilahira za a yi wannan din wanda za a ce musu haka ne umarni ne amma na gajiyarwa sannan ana yin munka duba zamu gani ubangiji madauki sarki ya ce ya ma'ashar jinni wal insi mana wannan ne mana ya ta mai lalace ah yace watan ya ma'ashar jinni wal insi yake cewa watan anan in munka duba zamu ga cewa ya ce ya ma'ashar jinni wal insi sai an ka fara fadin waɗanda suke watan su ainihin watan mala'iku din sai ya zamo aka fara fadin aljanu malmakin su ainihin a malmakin kamin mutane din sai an ka fara fadin su aljanu anan ka ce ya ma'asharin jinni wal insi sannan an ka fadi mutane amma ayan nan da suke magana akan wajen gajiyarwa akan zuwa da alqur'ani a kikiro da alqur'ani in kan lura su kuma da mutane an ka fara sai Allah yake cewa qul la inna ma'asal insu wal jinnu ala an yatu bi mithli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'lin zahira shi kuma sai an ka ce ya ma'asharin wato cewa watan ya ku mutane gaba daya ma to shine kullu la'inatu ma'atul insu wal jinnu in mutane sun ka taru da aljanu to an ka ce wani mai ai hikiman nan an ka fara gabatar da sunan aljanu can amma sai an ka fara gabatar da sunan kuma mutane shi kuma sai aka ce na abin da ai hikima shine fara gabatar da na aljanu da an ka yi saboda in wurin karhi ne su aljanu sun yi mutane karhin to in tunda na ana magana cewa in kuna da karhin da za ku gudu to ku gudu mu gani to shi yasa sai an ka fara faɗa aljanu su da karhi ne in suna yawa to su gudu a gani ba inda za su to shi kuma can majan qur'ani da an ka ce in kuna aya ko kago alqur'anin me yasa an ka fara faɗin mutane su kuma shi ko mutun yahi aljani dubara da hikima da fasaha shi kuma shi kuma shi yasa an ka fara tunda ta ana magana ne akan fasaha shi kuma tunda ana nuhin kafirai da suke jaya da alqur'ani suna ganin ba su yarda da shi ba ai manzo Allah shi ya kago sai an ka ce to kuma ko kago din haka nan ne a gani to shi yasa sai an ka fara faɗin su kuma mutane a can din saboda ana magana fasaha ne a can wurin din su kuma mutane sun yi aljanu fasaha su kuma to haka shine hikimar ta sa aka fara ambata su ananiya can kuma aka fara ambata mutane to sannan sai Allah madauki yake ce fa bi ayi ala rabbikuma da wacce ce daga cikin nemomin ubangijin ku to kazzibani kuke karyatawa to sannan sai Allah ya ce yursalu alaikuma yursalu alaikuma shwazun min nir wa nuhasun fala tantasiran فبأي آلاء ربكما تكذبان نعم ubangiji madaukin sarki yace yursalu alaykuma shuwazun za a aiko da watan shuwazun watan kaman kace bula ta wuta ma'ana ainihin ita wuta din tsura ta tsagaranta an gane to shine ma'ana shuwazun shine yursalu alaykuma shuwazun za a aiko maku da bula ta minnarin ta wuta aka ce huwa lahabuha shine harshen wuta din al-khalis wanda yake tatacciyar wuta din min ad-dukhan wanda babu hayaki a cikin ta din aw ma'ahu ko kuma wutar da akwai hayakin tare da ita sannan wani hasun kuma tare da hayakin shi ma za a hadu da shi shine ay dukhanun shine hayaki wanda la lahaba fihi babu wannan watan ainihin wannan harshen a cikin din za a aiko shi zuwa gare ku kuma in an ka turo shi zuwa gare shi gare ku din falatan tasirani ba za a taimake ku ba ma'ana ba za ku samu wani wanda zai taimake ku ba shine tumna'ani wanda wai a hana ku ba min zalika daga wannan din aka ce balbare dai ita wannan wutar da za a sako wa din yasuku kuma za ta kora ku ila al-mahshar zuwa filin tashi alkiyama an ka ce ma to shi tashi alkiyama watan shine aka nufin cewa za a koro wuta wanda ita wannan wuta ce ita ce za ta kora al'umma gaba daya za su gargada dutse a taitan wurin ba sai an ce mutum ruga ba ko saboda haka ita wuta ce za ta koro jama'a din ba sai an ce mutum ya gudu ba kowa zai gudu kai ne din wanda za a bi can inda za a ji wajen tashar kiyama din gaba ɗaya wani taron baki daya to shine Allah ya ce za a yi wannan din to nan yursalu alaikum wazun ana karantawa da shi wazun amma shi shi nun wasa di kasa shi wazun malmakin shi wazun din kuma za a karanta da wannan ruwa din a ce shi wazun min nari din sannan nan wani hasun kuma ana cewa wani hasin amma wannan sinun din wasali kasa in an mai wasali kasa zai zamo matsayin adafi ne ga wannan min nari din da an kambata daga wannan kalmar tanari ne ai majruri ne shi wannan nari din da wannan harafin na jarra din to da haka tunda haka din ne in ai adafi akan shi ka gani shi kuma duk abin da an ka ya adafi majruri an ka adafi akan shi dole shi ma jarra za a ma wannan din shi ma to sai a ce watan wani hasin kenan in ce kuma wani hasun shi kuma zai zama matsayin adafi ne a wancan shiwazun din shi kuma yusal alaikum shiwazun wani hasun kenan sai zama matsayin adafi ne gare shi kuma kenan to duka ana kanta da haka nan din to shi ce ba za ta tsira ne fa bi ayyi ala ila bikuma da wanne ne daga cikin ayoyin ubangijin ku to kazziba ne kuke karyatawa fa idan shaqqati sama'u fa idan shaqqati sama'u fa kanat wardatan kaddihan fa bi ayyi ala rabbika ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
آه شيني أبنجي بروكي زكي فإذا انشقت السماء to daga nan kuma yace idan sama ta tsage shine infarajat ta tsage abuwaban ta zama kofofi daban-daban linuzulil malaikati saboda saukar malaiku fakana ta zama wardatan kamar watan janhure ai mislaha ai misalin kamar janhure din muhammarata wanda yake mai ja kaddihana ta zama kamar da kasan fata mai ja hakan nan ai kasan fata misali har da ya mata irin rini nan da aka kaga za ta abun nan jima ko kaga za ta zama irin wannan jaɗin misali to shine ce kadda hana in ta zama kaman jaffata hakan nan kal adimi al-ahmar shine kaman jaffata ala khilafil ahadi biha sabanin ga yanda an ka saba ganin fata to shine yace to wa jawabu idza abinda ad jawabin wannan idza ne da aka ce fa idzan shaqqati din nan jawabin ta shine fa ma azamal hauli kai mamakin wannan girman wannan wai ma'ana menene ko ka ce mamakin girman wannan irin hali da tsoron da za a shiga ciki ne sadda za a yi wanga al'amarin ma'ana wato mu shi ne musamman kamar da muka sani dai wata ayata riga ta faɗa mana alal kafir ne yake gairu yasirin shi wannan yanin ga kafirin ne babu sauki amma su mu'mini a wurin su akwai sauki gare su to Allah ya tabbatar mu cikin saukin to shine fa idan shakar sama fa kanar wajen kaddihani in ta kasance a wannan yanayin to wace mamakin girman wannan hali da ake cikin na tsoro fa bi ayi ala'i rabbikuma to wanne ne daga cikin ni'imomin ubangijinku to kazzibani kuke ƙaryatawa to yace in an kai wannan al'amari kuma ku sani fa yawma idan wannan ranat la yus'alu an dhanbihi insun ba za a tambaye mutum daga zunubin shi ba wala jannun ko kuma aljani ba an dhanbihi dangane zunubin shi ba amma kuma yace wa yus'aluna fi waqtin akhar a wani lokacin kuma ana tambayar tasu din shine kamar yadda ya faɗa wata ayar cewa fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'ina yace na rantsi da ubangijinka lanas alandahum yace wallahi sai mun tambaye su abinda sun ka aikata ajma'ina baki daya wal jannu yace nan da an ka ce jannu anan wurin kuna anan yace wa fi ma sai a ci da kuma wanda zai zo nan gaba ga aya mai zuwa bi ma'anal jinni ma'ana tana nufin wai aljani ma'ana kowane kwara guda daga cikin sai an tambaye shi ya aikata kaga kenan duk ayan aljanu da suke shiga cikin al'umma suna cutar da suwa da waɗanda suke kafirai din kaba da wasu daga ciki suke waɗanda ba musulmin ba to su ma irin yanda za a tambaye mutane me yasa ba su yi imani da Allah ba me yasa ba su yi aikin kirki ba me yasa sun kai kaza to su ma aljanu su ma za a yi musu haka nan to shi yasa ce bi ma'anal jinni ma'ana da ma'ana kowane aljani za a tambaye shi haka nan wal insu shi ma mutum shi ma fihi ma a cikin waɗanda wuraren guda biyu da za a kanta da wannan ayar da waga ta gaba shi ma bi ma'anar insi da ma'ana wai kowane mutum shi kaɗai sai an tambaye shi ɗin to shine yace to abin da yasa na aka kawo cewa fa yawma idhil la yusalu an dhanbihi insun wala jannun ran nan ba sai an tambaye mutum laifi ne ba ko mutum ko aljani ba to aka ce amma da yake matashin alkiyama din lokaci lokaci ne akwai yanayin da za a shiga wanda ba a tambaya din akwai kuma yanayin da kuma za a shiga wanda za a tambaya din ma'ana kamar a ce mawqif mawqifi ne akwai wanda za a zo din wanda dai wanda wanda sai an ansa tambayoyi sannan akwai yanda kuma ba magana tambayoyi din amma tare da zuwa waɗanda duk Allah ya ba kuma ya lullube su da rahama su to su duk waɗannan din ma kuma duk ba tare da su zai ba insha Allah muna cikin Allah yadda Allah ya tabbatar da haka din to shine fa bi ayi ala rabbikuma tukadzibani yace wadda fa bi ayi ala rabbikuma wanne ne daga cikin ayoyin ubangijin ku tukadzibani kuke karetawa to sai yace a wannan rana yu'raful mujrimuna yu'raful mujrimuna bi simihum fayukhadhu bin nawasi والقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان
ah shine ubangiji madaukin sarki yace don haka yu'raful mujrimuna to a ran nan ana gane kafirai shine mujrimuna din bisimahum da alamarsu wace alama ce shine ay sawajil wujuhi bakakin fuskoki za su tashi da su kafirai a ran nan din wadar qatil uyuni da kuma jejahin idanuwa wanda dama kasa ya faɗa can wata aya cewa yawma taswaddu wujuhun yawma tafiddu wujuhun wa taswaddu wujuhun ranan wasu fuskoki za su yi fari na mu'mina kenan wa yace wasu kuma za su yi baki na kafirai kenan Allah ya kare mu to shine yace to ranan za a gane su da wannan alama su kafirai din kuma a wannan rana fayu akazu za a kama su bin nawasi a kama makarfadar kansu wala kadami da kuma kawahuwan su da dogarugan su kawahuwan su kenan za a jawo kawahuwan nasu din su za a hadewa a daure su da kan nasu da ma'ana hakan ga shine kana za a dunkule su kina a daure su to shine yace su kafirai din aran nan abin da za a yi musu kenan to Allah ya kiyaye mu yace fa bi ayi ala rabbikuma da wanne ne daga cikin ayoyin ubangijin ku to kazzibani kuke karyatawa ai yace to dan munasiyatu kullin minhum za a taro kwakwalwa watan kan kowanne daga cikin kafirin din ila kadamai zuwa ga kawahon shi dogarugan shi kenan ko min khalifin an kace ko dai ta bayani za a bankara shi haka din au quddamin ko kuma ta gaba ne za a hado su din haka sai a daure din sannan bayan an mashi wannan daure hadin kuma sannan wayar qatin nar sai a jefa shi a cikin wuta bayan an jefa shi a cikin wuta din sannan wayar qadulhum sannan sai a ce musu kuma ai hadhihi jahannamu hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun yadufuna bainaha wa bain hamimina فبأي آلاء ربكما تكذبان ah to shine ubangiji madaukin sarki yace ah bayan wannan kuma sai yace to daga nan bayan an daure su da an jefa sai a ce musu to hadhihi jahannamu wannan hoye dace wutan nan allati yukazzibu bihal mujrimuna wadanda wadannan kafiran suke karetawa din wato shine da yace da maka ko shi yace yu'rafu da mujrimuna ko to shine yace Allah fi dinan yuka zabi hal mujrimuna wannan dinan da waɗannan kafiran na mujriman nan suke karetawa dinan to yanzu ga ta nan yanzu a a sun da can nan duniya an riga an gaya masu duk abin da ya kamata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan da aka aiko su gaya ma dukkan kafiran sun yi amma ina ba su yadda ba saurinka da girmanka ya hana su yi imani su yadda su karba din to shine yace to a ran nan din za a ce masu watan a wannan ita ce wutar din wanda kuke karetawa to yanzu ga ta nan yanzu sannan bayan wannan kuma sai ce ya dufuna su waɗannan kafirin za su rika zagayawa ma'ana shine yas'auna za su rika yin tafiya baina ha tsakanin ita wannan wuta din wa baina hamimin da tsakanin wasu tafasashin ruwan zafi shine ma'in harin ruwa wanda suke masu tsananin zafi anin masu tsananin zafi wato shine shadidul hararati masu tsananin watan zafi wanda ya kauna hu za a shayar da su shiya idan sagasu idan sun ka nemi agaji min harin nari saboda watan tsananin zafin wuta din to in suna nema a basu mafita a kawo musu ruwa to shine yace waɗannan su ne za a dauko sai a basu din wa huwa manqusun yace shi wannan ismun suna ne wanda yake manqusi wannan anin din ka qadin asalin kalmar misali kaman kace watan ai ka san qadi to in ya zama qusi ya zama qadin to shi ma wannan ne anin asalin kalmar kuma a ce ani ne sai ya zama sai ya zama anin shi kuma to shine ya dufu da bainaha wa baina hamimin anin suna zagayawa anan wanda aka ce wato shine ya zama za su ta zarganiya kenan tsakanin wuta da kuma can wurin shan waɗannan ruwan wai ba gida guda suke ba su ruwan ba ba nan cikin wuta suke a ba a'a ita dai suna na cikin wuta kuma su ruwan suna nasu wani can wuri suke daban inda ba cikin wuta din ba don haka duk lokacin suka nema agaji kuma sai a fito da su daga nan kuma sai a yi can wajen ruwan zahir wanda kuma shi wannan tafashin ruwan zahir kaga aka ce ko da za su sai su sha karawa ma ɗaya ga huska da sun tai wurin sha din duk namun huska tasu din ma gaba ɗaya zai zube saboda tsanin zahin nasu din kuma to kuma kaga wayanan kamar misali wayanan wai hice wani an kai tunda suna bida agaji ne agaji ne suka bida sai an ka zo da sunan wajen fa kai Allah ya kiyaye mu to sannan kuma karshe kuma nan in sun kaji abun ruwan zahin kuma tsananin yayi kuma shi kuma yayi muni kuma sai su nemi da suna neman agaji sai a ce to akwai da su can wuta din kuma hayan zagiya to Allah ya kare mu to shine ma'ana ya dufuna za su rika zagayawa bayan ha tsakanin ita wannan wuta din wa bayan hamimin da kuma tsakanin waɗannan tafasashin ruwan zafi din watan anin wanda suke masu tsananin watan zafi fa bi ayi ala rabbikuma yace da wanne ne daga cikin ayoyin ubangijin ku to kadhiba ne kuke karyatawa to al'ada ta alqur'ani kuma inda an ka ambaci azaba to kuma yana kawo ni'ima wurin da dan samu sauki to shi sai kawo liman khafa maqama rabbi shi kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki mana jagora baki daya albarkacin manzo Allah sallama kuma ya kare mu daga shiga wannan wuta bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma za mu tsaya anan insha Allah a wannan karatu na wannan shekara sai kuma shekara mai zuwa baɗin Allah ya kai mana rayuwa sannan za mu dawo insha Allah a ci gaba don haka za mu tsaya a cikin wannan sura ta suratul rahman to muna fatan Allah ya mana jagora albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don haka kamar yadda aka saba dai duk sanda fatan irin wannan rana ta kama na ƙarshe na rufe wannan tafsiri to ana gabatar da addu'o'i da kuma watan dukkanin jawabai akan abubuwan dukkanin da jama'a suka yi na ba da gudunmuwa da kuma ayyuka da aka yi a cikin gabatar da karatukan to kuma da haka insha Allah a yau ne za a gabatar da irin waɗannan muna fatan Allah taimake mu abu na farko abin da muke roƙo ga Allah madaukin sarki muna roƙon Allah madaukin sarki dukkan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada tai dukkan abin da muka yi kuskure ciki muna fatan Allah ya gafarta mana ya kuma ba mu lada abin da a cikin abin da muka karanta daidai ya shafe shi wannan kuskuren daga cikin zukatan mu ya ba mu ikon gyara shi kuma bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama muna fatan tun daga fara wannan karatu namu shekarar da aka fara shakawa a yanzu duk kurakuran baki din muna fata Allah ya gafarta mana suwa sannan kuma har yanzu ba za mu mance da dukkanin jama'a yan kwamitin wannan tafsiri wanda suka ta dawainiya suka ta fama a kowane lokaci wanda babu zama babu huta kowane lokaci ana ta dawainiya a yawancan a yawancan to duk dai ba sai an kanta sunayen kowa ba to Allah da duniya san kowa din kuma ya san gudunmuwa da kowa ya bayar muna fatan dukkan wanda ya bada wata tafiya cikin kwamitin wannan tafiya na wannan tafsiri dukkan gudunmuwa da mutum ya bayar a ciki to muna fatan Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya sa wannan abu ya zama shine sirrin tsira gare mu duniya da lahira don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan har yanzu kuma ba za mu mance ba dangane da ainihin watan kamar yadda aka sani shi wannan shekara a shi wannan tafsiri gwamnatin jihar Zamfara ta dauki nauyin shi a Zamfara rediyo a ƙarƙashin jagorancin ainihin shi mai girma gwamna shine Dr. Dauda Lawal wanda suka dauki nauyin wannan tafsiri a Zamfara Radio wanda ake sakawa duk awa ɗaya din a kullun a cikin wannan wata na Ramadana to muna addu'a Allah ya saka mashi da alkhairi abinda aka yi na wannan hidima a ciki Allah ya karba ta kuma muna fatan dukkanin abin da kudurori na wannan gwamnati na alkhairi wanda zai amfani al'umma baki ɗaya muna fatan Allah ya ba su iko cika su kuma Allah ya kammala su baki ɗaya duk abin da zai kawo musu matsaloli a cikin tafiyar kuma muna fatan Allah ya kare su daga gare shi dukkan abin da zai ba su tangarda a cikin abin da zai kawo alwatan ci gaba da taimako ga al'umma muna fatan duka Allah ya kare baki ɗaya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka musu alkhairi baki ɗaya sannan kuma har yanzu ba za mu mance ba da ainihin su kansu watan waɗanda suke ta ƙoƙari su ma da ɗawainiya wajen ba ita kanta gwamnatin shawarwari akan tafiyar da lamari na addini ɗin dangane da kamata musamman kamar malam bello al-mufti wanda ke shine mai ba gwamna shawara akan sha'anin lamarin addini na musulunci to duka shi ma muna addu'a gare shi da kuma godiya gare su Allah ya saka musu da khairi bisa ga ɗawainiya da hidimomi da suke ta yi a cikin sha'ani na wannan addini musamman a cikin wannan wata na Ramadana da kuma shawarwarin da suke ta bayarwa a ciki to muna fatan duka Allah ya musu jagora a ciki bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan har yanzu ba za mu manci da ainihin waɗanda su madu suna daga cikin waɗanda an tuntube su lokacin da za a yi shi ne waɗanda suna daga cikin waɗanda a nan wanda lokal gamin tamu waɗanda muke ma fatan alkhairi na Allah ya tabbatar da alkhairi gan shine Alhaji Ibrahim Alhaji Ibrahim Muhammad Ibilo kenan wanda suna daga cikin waɗanda su ma suna kokari kware da gaske wajen ganin menene abin da yake na ci gaba da za su kawo ga al'ummar su to a wannan lokacin ta baki daya to muna fatan shi ma Allah ya saka mishi alkhairi kuma jinkirin da aka samu na irin abubuwan da suka faru na jaraba muna fatan Allah madauki shi za haka shi ne mafi alkhairi kuma Allah ya sa ya zama wani ajiya ce ta musamman wanda Allah ya yi wanda za ta fi amfani gare shi da al'umma baki daya wanda shi ya kawo haka Allah ya kawo wani rabu mai muhimmanci mai girma bi jahil rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan har yanzu ba za mu mance da ainihin su watan hukumar gidan rediyon na zamfaran ba da suke ɗawainiya su ma da fama da ayyuka kowane lokaci a ciki a ƙarƙashin jagorancin shugaban nasu shine alhaji ma'azu muhammad bela to muna fatan Allah ya saka mashi da alkhairi da kuma shugaba na bangaren watan sashen shirye-shirye shine Alhaji Murtala Alhassan Maru dukan su ma muna addu'a gare su Allah ya saka masu da alkhairi bisa ga dukkanin dawaina suke tayi da ba da gudunmawa a cikin wannan hidima a cikin wannan wata na Ramadana sannan har yanzu ba za mu mance da watan shi wanda yake dan jirgin da yake gabatar da wannan karatu a gidan rediyo ba shine Alhaji Salisu Muhammad Bada muna fatan shi ma Allah ya saka masa da khairi yace yana neman addu'a kuma to Allah ya san bukatun nashi baki daya Allah ya biya da nasa da sauran da dukkan yan uwa baki daya haka nan ba za mu mance da malam Bello Umar Bungudu ba wato injiniya Bello Umar Bungudu wanda yake shine wanda yake tace karatun ya sashi a cikin faifai shi kuma sannan a sashi a gidan rediyon to duk dai muna addu'a bisa ga wannan aiki da suka Allah ya saka masa da khairi haka ba za mu mance da malam Badamasi Abubakar ba daga cikin ma'aikatan gidan rediyon wanda su ma suna daga cikin waɗanda suka ba da kulawa da ba da aiki sosai da gaske wajen kulawa a cikin karance karancin da ake gudanarwa a cikin wannan gidan rediyo din haka nan ba za mu manta da da watanni wa shine malam Sani Abdullahi dan Isa ba da malam Yakubu Yahya Talatin Mafara da kuma malam Abubakar Rabi'u Chambarawa da sauran dukkanin watan ma'aikatan gidan rizo na zamfara baki ɗayan su akan dai gudunmuwa da suke ta bayarwa wajen tafiyar da wannan karatu da sauran karanci karancin malamai baki ɗaya to muna fatan Allah ya saka musu da alkhairi kuma Allah ya sa da mu da su duk wannan aikin da sun kai baki ɗaya zama shi ne sanadiyar tsira gare mu duniya da lahira alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har yanzu kuma sannan ba za mu mance da dukkanin waɗanda suka ba da gudunmuwa ba wajen tafiyar da wannan karatu tun daga wanda suka bada gudunmawa ta sayan fetur na mai da ake gudanar da wannan karatu a cikin wannan masallaci da wanda suke bada gudunmawa ta kudaden da ake tafiyar da duk wasu ayyukan da ake yi a ciki da waɗanda ma suka bada gudunmawa akan abin da shafi harkar data ne da ake ta sayi ana ana gabatar da wannan karatu da sauran dukkanin abubuwan da mutum ya ya bada gudunmawa gare shi wanda an ka faɗa da wanda ba a faɗa ne ba dukkan su dai dukkan su muna fatan Allah ya ansa ma kowa wannan hidima da yayi kuma Allah ya saka ma kowa da alkhairi a cikin wannan hidima din Allah ya lullunka musu baki daya abinda kowa ya kashe wajen tafiyar da wannan karatu muna fatan Allah lullun ka mashi shi duniya da lahira don alfarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu kuma sannan ba za mu mance shi ma da waɗanda suke kokari murare daban-daban na kusa da na nesa a bangaren harkar social media kenan wanda kowane lokaci kuma suna himma kwarai da gaske wajen ganin ta za a yi su kai karatun nan ta ko ina da ko ina wanda zai game duniya baki ɗaya to muna musu addu'a su ma Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa ya ƙara musu himma ya ƙara hore musu abin ɗaukar wannan hidima da suke yi da wannan ɗawainiya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sannan har yanzu ba za mu manta da dukkanin watan shugabanni na wannan anguwa ta tsamiya mai kaji a cikin wannan gari na Saragodal ba wanda suke tun daga waɗancan na farko din nan waɗanda suke sun rage sun gabata sun wuce dukkan su baki daya wanda ba sai mun bi sunan su daya bayan daya ba duka dai shi Allah ya san su duk shuwa wanda suke a wannan anguwa din baki ɗayan su muna fatan wanda suka wuce Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama mu kuma Allah ya samu cika da imani da sauran dukkan marigayan baki ɗaya Allah ya gafarta musu waɗanda kuma sauran da sijan da muke tare da su a cikin wannan anguwa har yanzu wanda kowane lokaci tare muke da su wajen gabatar da wannan karatu in ka ga ba su zo ba sai dai uzurin gaske to su ma dai muna addu'a Allah ya kara musu lafiya kuma ya kara musu juriya da hakuri tare da muwa kuma ya sanya dukkan abin da muke gudanarwa din Allah ya karba mana da mu su baki ɗaya alfaran manzo Allah sallama da sauran dukkanin ma matasan da suke wannan anguwa din duka waɗanda suke zaune a yanzu anan cikin gari da ma wanda suke suna anguwa amma don ana tare da su ne suna ba da gudunmawa suke a ciki to duk dai Allah ya san sun baki daya mazan su da mata baki daya to Allah ya karba musu dukkan hidimomin su muna kuma godiya gare su akan wannan Allah ya saka musu da khairi haka na har yanzu da sauran dukkan waɗanda su ne asali na asasa shi wannan karatu na wannan tafsiri din baki dayan shi tun farkon shi to duk Allah ya san su ba muna fatan Allah ya saka musu da khairi waɗanda suka so daga cikin su dukkan su muna musu addu'a Allah ya gafarta musu waɗanda annan kuma muna fatan Allah ya kara mana rayuwa mai alkhairi mai albarka tare da mu da su din alfaran manzo Allah sallama haka nan ainihin waɗanda suke su ne shugabanni na asasa ainihin ita wannan zawayi din baki daya kamar irin shi Malam Abdul Qadir kenan da sauran dukkanin waɗanda suke mataimakan da suka bada gudunmuwa wajen gina ainihin wannan zawiya baki daya da duk wanda baya da gudunmuwa na wannan ainihin aikin to duk dai muna addu'a ga kowa Allah ya saka mu kowa da alkhairi a cikin su baki daya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan har yanzu muna addu'a ga dukkanin jama'ar da kullun muna da wato suna ta halartuwa wajen karatun da waɗanda suke nan unguwar da waɗanda ba ina unguwar ba da ma waɗanda ba ma nan cikin gari suke ba duka amma suna kusa da mu ne amma duk suna shigowa domin ana ita da su kullun kullun to duk dai muna musu addu'a da wanda kuma yau ma suka samu dama halartuwa baki ɗayan su to duk dai Allah ya saka mu kowa da alkhairi Allah ya karba mun dukkan abin da muka gudanar ciki bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan da sauran dukkanin ƴan uwa wanda suka kawo sarkoki akan neman addu'o'i akan bukatunsu daban-daban tun daga masu neman addu'a ga wanda suka rasu da masu neman addu'a ga wata marasa lafiyarsu da masu neman addu'a ga kasuwancinsu da masu neman addu'a ga ayyukansu sana'o'insu na hannu da masu fita anguwa wajen nema dukkan su baki dai muna addu'a masu neman addu'a ga marigayen nasu Allah ya gafarta musu Allah ji kansu da rahmu kuma ya samu cika da imani masu neman addu'a ga marasa lafiyar su na gida da asibiti baki dai Allah ya ba su lafiya din mu kuma Allah ya kara mana lafiyar ya kara mana himma mu yi aiki lafiya inda dace mu aiki da ita sannan har yanzu masu neman addu'a ga kasuwancin su ko sana'o'in su na hannu ko wanda sun ka fita wajen anguwa wajen nema dukkan su baki dai muna addu'a Allah ya kara musu buɗi na alkhairi ya sanya alkhairi da albarka cikin kasuwancin nasu bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kare su daga dukkanin hadura da hasarori baki daya sannan mata masu cikan nasu ba muna musu addu'a Allah sauke su lafiya lafiya a cikin sauki a cikin dakunan su haka nan dukkan sauran waɗanda suke neman addu'a maza masu neman matan da za su aura Allah ya ba su matan na kirki na gari matan kuma masu neman mazajin da za su aura su ma Allah ya ba su maza na kirki na gari alfaran manzo Allah sallama sannan har yanzu ba za mu manta da dukkanin da jama'a daban-daban waɗanda suke nuna farin cikin su akan gabatar da wannan karatu ba waɗanda suke zaune a wannan garin da ma wanda suke can waje a wani garin daban wanda kowane lokaci amma ba mutane da su ba su gama a fuska ba amma dai kuma suna muna fatan alkhairi a kowane lokaci kuma suna neman addu'a duk dai daga waje jikin namu to duk dai muna addu'a Allah ya karba duk abin da suke neman addu'a gare shi muna fatan Allah ya karba musu ya biya musu wadannan bukatun nasu baki daya bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi sannan muna addu'a ga sauran dukkanin ƴan uwa waɗanda suke nan garin amma sai dai suna zaune a wajen gari wanda muna da suwa daban-daban da suke fita wajen nema da kuma irin waɗanda su kuma da irin waɗanda mutanen da ibtila'in ne ya fada su ma a irin wanda suke a zaune a Lagos din nan to duk dai muna addu'a gare su abinda suka yi hasara ubangiji Allah ya mai musu da alkhairi kuma Allah ya lullunka musu dukkanin abinda sun karasa din sun kai hasara cikin shi kuma Allah ya kiyaye gaba bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wanda duk dai ba sai an bace sunaye ba duk an gyara shi Allah madauki duk ya san kowa da kowa ba sai an bace sunan kowa ba duk wanda yake dai masu bibiyan mu suna farin ciki da kuma fatan alkhairi da neman addu'a to dukkan su baki dai dai muna addu'a da Allah ya biya mu kowa bukatun sharafi baki da bi jahi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kuma muna yin addu'a ga dukkanin iyayen mu baki daya waɗanda suka rasu dukkansu da iyayenmu da kakanninmu da sauran dukkan marigayen baki da Allah ya gafarta musu mu kuma Allah ya samu cika da imani iyayenmu wanda suka rage kuma a raye muna fatan kuma Allah ya bamu watan ikon zama tare da su da haƙuri da juna tare da suwa da kuma ya ƙara mu rayuwar mu albarka da mu da su baki ɗaya din don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin shugabanni na wannan gari wato shine malaman wannan gari waɗanda suke tun daga na farkon da suka asta wannan yan dukkan su baki ɗaya muna musu addu'a Allah ya saka musu da khairi ya kuma gafarta musu ya ji kansu da rahama ya karbi wannan hidima da suke a cikin wannan gari na baki ɗaya muna addu'a ga shugabannin mu na wannan gari to ubangiji Allah ya kara musu karfin gwiwa ya kara musu ikon yin adalci ga talakawan su su kuma talakawa ya ba su ikon yin bihiya gare su haka nan shugabannin da lokacin gamin baki daya ta wannan bin na magaji kenan da kuma watan shugabannin mu na jihar Zamfara baki daya duk muna fatan Allah ya kala musu adalci ga talakawan su su kuma talakawan Allah ya ba su ikon biyayya gare su sannan muna roƙon Allah madaukakin sarki sauran shugabannin mu na ƙasa Najeriya baki daya dukkan su baki daya Allah ya musu jagoranci ya sanya abin da za su yi sai abin da zai amfani al'umma duk abin da za su wanda zai cutar da al'umma muna fatan Allah ya hana su yi shi bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da sauran dukkanin musulmin duniya baki daya muna fatan Allah ya bamu natsuwa da kwanciyar hankali da arziki madawami bi jahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan har yanzu abu na kusa ga karshe karshe ba za mu manci da dukkanin jama'ar da suka ba mu gudunmuwa da taimako ba wajen ayyukan da muke ta gudanarwa waɗannan na sabon zawaitan da ake gina sabon gari ba duk wanda sun gaba da gudunmuwa na kusa da na nesan baki ɗayan su muna addu'a ga kowa Allah ya saka mu kowa da alkhairi kuma Allah ya karɓa mu kowa hidimar da ya baki ɗaya kuma muna addu'a sauran aikin da ya rage mana baki ɗaya muna fatan Allah ya kammala mana shi ya hore mana abun yin shi bi jahil rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu na ƙarshe kuma muna gabatar da addu'a ta musamman zuwa ga ainihin halin da muke ciki a cikin wannan jiha tamu na damuwa da ake ciki da kuma irin watan tashi tashi hankula na rashin zaman lafiya na matsalar tsaro kenan to muna fata Allah madaukakin sarki yayi mana waɗannan musibin da muke cikin su Allah yayi mana waɗannan bala'o'in da muke cikin su dukkanin watan abin da yake cikin na damuwa tun daga tashin hankalin da kashe kashe al'umma da ake yi da kuma talauci da yunwa da basu suka da menene duk abin da ya tsananta gare mu baki ɗaya muna fatan wannan jiha ta mu ta zamfara ubangiji Allah yayi mana shi baki ɗaya dukkanin waɗanda watan kokarin da wannan gwamnati na wannan jihar zamfara take yi na ganin biyan hanyoyin yadda za a yi a samu cikakken zaman lafiya muna fatan Allah ya bata nasarori akan shi dukkanin abin da su ma talakawa suke bakin kokari na samar da watan zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan jiha ta mu ta zamfara muna fatan ubangiji Allah ya taimaki dukkanin mai bada gudunmuwa na boye da na bayyane akan samun zaman lafiya a cikin wannan jiha tamu to duk mai bada gudunmuwa muna fatan ubangiji Allah ya bada nasara ya saka musu kuma da alkhairi kuma dukkanin waɗanda suke kokarin ƙara kawo mana damuwa da tashin hankali a cikin wannan jiha tamu na boye da na bayyane manya da ƙananan baki daya muna fatan Allah ya muna maganin su Allah ya karya mana su baki daya idan masu shiriwa ne kuma daga ciki muna fatan Allah ya shirye da su gadin in ba masu shiriwa bane muna fatan Allah ya wato ya kare mu daga sharrin su ya muna maganin su ya karya mana suwa ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki wanda yake madawwami muna fatan mu samu zaman lafiya fiye da wanda mun karasa a shekarun su gabata don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon Allah madaukin sarki idan laifukan mu ne yasa wannan abuwa suke ta faruwa ubangiji Allah ya gafarta mana dukkan laifukan mu baki daya ya gafarta mana baki daya ya yafe mana ya dibe mu da izin rahama ya yaye mana dukkan wannan musibu baki daya ya yaye mana tsananin talauci da tsanani na yunwa da tsanani na tashin hankali da tsanani na damuwa na basuka dukkan wanda yake cikin wata damuwa na bashi ubangiji Allah ya biya mashi ya albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma tubbina fi taysir kulli asirin fa inna taysir kulli asirin alayka yasirun wa نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل أمورنا اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء اللهم إنا نسأل بك كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولم نعلم اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري وكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك اللهم أنت أمرتنا بدعائك ووعدتنا بإجابتك فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد الله يكرم منا الله كما ميمتا منا samu dace baki daya bijahi allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah to ai ka addare maka hadi ko ya maku don abun yayawa to hadi kamar a ci gaba da bayani bismillah
to shine akwai mutanen mazauna Lagos waɗanda suke wannan anguwa sun aiko da sauran kuɗi naira dubu goma suna baran addu'a sannan akwai matasa na wannan anguwa tare da dattawansu da sauran dai jama'o'in nan anguwa sun aiko da kuɗi naira dubu goma sha biyu sannan akwai malam sa'idu babanmu gashi nan tare shi kullum a nan da shi da iyalan sun haɗo kuɗi naira dubu biyu da ɗari shida akwai alhaji yahuza gida yamma shi ma da shi da iyalan sun haɗo kuɗi naira dubu ɗaya da ɗari uku da naira hamsin sannan akwai wasu bayan Allah suka kafa farkoki irin dubu biyu dubu ɗaya suna barin addu'a wa'ansu suna barin addu'a ga mamatansu wasu suna barin addu'a ga kasuwancinsu da dukkan dai sauran duk bukatunsu to shi ne a gabatar da ni don in sanar da abin da su ɗauɗin to Allah ya saka kowa da alkhairi Allah shi karɓa muna Allah shi maimaita muna wanda muka yi don shi ya sani da a faɗa daga a faɗa ya sani tun kafin a faɗi muna roƙon Allah shi karɓa muna ya kuma maimaita muna malam Allah shi ƙara maka lafiya mu kuma ya ƙara ba mu ikon yin biyayya abin da aka faɗa daidai Allah shi ba mu ikon riƙe ba mu ikon aikin ikon yin aiki da shiya inda kuma muka yi kuskure mu duka da mu da muke tsaye da kai da kuma kai da kaka iya kai ga koyaushe to ubangiji Allah ya shafe mu da baki ɗayan mu Allah ya saka mu kowa da alkhairi ana godiya ga dukkan wanda ya kawo sadaka da na gida da na waje Allah ya saka mu kowa alkhairi akwai Abdulsalamu shi ma na Brigade wanda kullum muna tare da shi nan shi ma ya zo da alkur'ani da kuɗi masu yawa shi ma ana baran addu'a to abinda ake kwaɗayi a kai ubangiji Allah shi biya bukata abinda ake kuma tsoro na hofi kuma Allah shi ya damuwa sannan akwai su masu ba Allah suka kawo alkur'anai da kuɗaɗe duk sun ce su ma suna barin addu'a ne Allah shi biya ma kowa bukatun shi alfarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama assalamu alaikum muna fatan Allah ya karɓa mana baki daya albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka zan bayar da shi abin magana zuwa ga malami Kumasi sai gabatar da takaicin jawabin da zai gabatar ga kuma alhaji magaji babbanin shi ma tun da muke tare da shi ya shi ma zai gabatar da jawabin da zai gabatar mana fatan Allah ya mana jagora baki daya alhamdulillah kamar yadda mun ka saba duk shekara
muna gabatar da tafsiri a wannan anguwa mai albarka ita ce tsamiya mai kaji a wannan gari namu nasarawa godal da kuma manya-manyan dattiban da muke tare da su malamanmu da kuma shekananmu suna jagorantarmu so muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala akan muna kasancewa tare da su har koyaushe muna ganin su kuna ganin mu a jawabi na farko ina mika godiya ta sosai matuka ga ainihin shi mai girma gwamna dr dauda lawan dare da ya dauki nauyin daukar wannan ɗawainiyar wannan shirin da ya shi a gidan rediyo na awa guda ainihi a wata ɗaya saboda haka alhamdulillahi allah shi mashi jagoranci Allah shi mashi jagoranci abinda yake nema na alkhairi gare mu ubangiji Allah shi tabbatar da shi abinda yake nema ya kawo mana na shari kuma ubangiji Allah shi tabbatar da hakan alhurmat sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da sauran dukan a yan kwamitin da suke bashi shawara masu bashi shawara ma'ana a bangaren abin da ya shahi a watsa ilimi ga ainihi al'umma dukansu ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi duk wanda ya dawainiya da wannan niya shirin Allah ya saka mai da alkhairi wanda ya sanadin asa wannan shirin gidan rediyo Allah ya saka mai da alkhairi ubangiji Allah ya tabbatar ma da kowa aniya ta ta alkhairi a zamu ba Alhaji Magaji abun magana ya dai jawabi a takaice malamai waɗanda annan da waɗanda suke da ɗan nisa inda da ya sauti ke kai masu to alhamdulillahi an kammala wannan karatu na wannan shekara allah ya gwada mana an to kuma an watsa alherai da yawa da yawan gaske wanda mutum bai iya gane sai dai wa Allah godiya kawai sauraron da ya yi jiya wanda ya wannan tanadi ya yi wannan ya watsa wannan karatu a gidan rediyo to iyakan mu ce Allah saka mai da alheri kuma Allah shi ya san guri ne Allah ya cika mashi na alheri saboda mu ba mu san iyaka abin da mace sai mace mun gode Allah saka da alheri ba wani irin abin da za mu sai mace mun gode Allah saka da alheri a shugabanninmu waɗanda suke suna nan suna saurare suna jin abin da ake ciki muna gode masu kuma Allah saka masu da alheri malan Allah shi ƙara haske bisa haske Allah shi ƙara kuwa ka muna godiya gwamna da ya ɗauki nauyin wannan karatu Allah saka mai da alheri Allah biya shi muna da yajin niyoyi na alheri kullum addu'a mukai kullum addu'a mukai ba ba mu kasa ba kullum yi mukai kullum yi mukai
so alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a za mu baiwa shi Alhaji Habibi a abun magana so alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi a za mu baiwa shi Alhaji Habibi abun magana don matsayin sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah ya saka mai da alheri Allah shi kama mashi Allah shi iya mashi shi iya muna bi jahi rasulullahi wa alihi nauye-nauyen da aka ne da wayanda aka mu Allah ka ɗauke nauyin don hasken sayidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam
alhamdulillah Allah ya saka da alkhairi za mu gabatar da shi yanayin shugaban wannan wuri shine wane ne shugaban eh to baba malam sa'idu shine zai yi jawabi a madadin ainihi wannan al'umma wannan unguwa din gaba daya
alhamdulillahi alhamdulillahi Ah, jama'a dukkan mu mu ce alhamdulillahi sannan mu sake cewa alhamdulillahi Ah, hamdalan mu ga sarkin da a ɗai farkon fara wannan karatu tun farkon shi har zakkuwa yau mun fara shi lami lafiya kuma kusan mun ƙare shi lami lafiya ba mu samu matsala ba sannan kullum mutane suna halarto mu wurin wannan karatu ala kulli halin masu sadakoki kullum suna ta kawowa suna ta kawowa dukiyarsu wurin sadaka Allah ya saka musu da alkhairi ubangiji Allah ka saka musu da mafificin alkhairi mu kuma jama'ar da ka zama nan ne ala kulli halin suna sauraren karatu Allah ubangiji ka saka musu da alkhairi mun gode Allah ya saka da alkhairi dukkan waɗanda sun kawo sadakokinsu ubangiji Allah ka lillinka musu Allah ka lillinka musu mutanen da ka taimu mana ɗawainiya ciki da waje ubangiji Allah saka musu da alkhairi matafiyan mu suna kokari kan wannan karatu mazauna anguwan mu suna kokari wannan karatu mazauna gidajen mu suna kokari wannan karatu ubangiji Allah ka saka musu da alkhairi alharaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya mu gida ko asibitoci Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu karke musu lafiya idan ka ba mu lafiya Allah ka mana arzikin bauta maka da ita waɗanga shugabanni na masu niyyar taimaka ma talakawansu ubangiji Allah ka taimaka musu taimaka mana Allah ubangiji ka ba su arzikin yi mana adalci mu kuma Allah ka yi mana arzikin yi masu biyayya alharaman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ya karɓi abin da malamai suka roƙa malam sanusi Allah ya saka maka da alheri Allah shi ƙara mana imani ƙara mana sa annabi fokusan ta kwamitin masallaci Allah ya saka da alheri idan aka fara wannan karatu lafiya Allah ya taimake mu da ƙarewa lafiya Allah karbe ibadanmu Allah karbe ibadanmu Allah wa za ka yauta cikin wannan wata Allah ka sada mu ciki Allah shi ƙara mana imani ƙara mana sa annabi Allah ka ɗaukaka musulunci bisa kafirci Allah shi ƙazanta kafirci da mutanen kafirci Allah ka ba mu aminci ka ba mu zama lafiya ka ba mu zama lafiya barakatun nabi sallallahu alaihi wasallam tufai da koyi sirrin wajen Allah ka biya daraja annabi Muhammadu yan kasuwa mu kana da maya Allah ka buɗa ma kowa hanyarsa wasibu masu aukuwa gaban ƙasa Allah ka mana maganin su marasa lafiya musulmi gida da asibiti Allah ka ba su lafiya masu abin yi Allah ya kara musu an da ba su da shi Allah ka ba su mata masu cikan nan Allah ka sauke su lafiya Allah ka rida muku a mai taka Allah ka ɗaukaka musulunci bisa kafirci Allah shi karanta kafirci da mutanen kafirci Allah ka rida muku a mai ka taimake mu sarara mai bukata ka muna arziki duna lafiya Allah dan girman ka dan izaka dan kudura ka dan yarda ka Allah ka muna musajaba barakatun nabi sallallahu alaihi wasallam